والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayenmu mata barkanmu da asubahi barkanmu da kasancewa a wannan rana ta 11 ga watan ramadan shekara ta 1440 da 40 da na da hudu hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da biyu ga watan hudu shekara ta 2023 a lissafin turawa yau za mu kammala darasinmu na ki kula da aurenki sababbai na kashe aure ko mutuwar aure a gidajen hausa fulani idan za ki iya tunawa a baya mun tattauna cewa abubuwan da suke kashe aure akwai raunin addini ɗaya mummunan hali namiji ko mata biyu yi wa mace tilas ko namiji a yi masa auren dole uku kyamar juna da ƙin juna da rashin dacewa tsakanin ma'aurata hudu cinye albashin mata ko sa ido akan albashin mata biyar yada sirri yaɗa sirri na ma'aurata shida ko neman saki daga wajen mata ta matsanta miji ta ce su ya sake ta bakwai gaggawar yin saki daga wajen mijin takwas bambancin shekaru tsakanin mata da miji mai yawa shekarun tara rashin gamsar da juna a tsakanin ma'aurata a kan harkar auratayya a shimfiɗa goma butulci sha ɗaya almubazzaranci da kayan miji da abincin miji sha biyu to yau za mu tashi na sha uku kuma zan zo zan yi tambaya za ki zo ki tsaya a gabana sai kin jero su gaba ɗaya ƙwarai ku ai babbar kyauta ce yawwa wanda ma ki ta haddatin yanzu kuma kina faɗuwa ɗaya kin faɗi na sha uku tsananin kishi tsananin kishi iyayena mata daga cikin abubuwan da suke kashe aurenku zazzafan kishi da mace take yi a gidanta har ya kai ga miji ya tsane ta daman ba za mu iya raba ku da kishi ba an ce annal mar'ata aghyaru min ar-rajuli wani lokacin mace ta fi miji kishi wani lokacin kuma namijin ya fi mace kishi duk matar da take kishi ba sababi duk matar da take kishi ba dalili kishin san zuciya fada da kishiya haka kawai fada da 'ya'yan miji haka kawai gaba da uwar miji haka kawai to zaki ɗanɗana kuɗaki kuma zaki gamu da matsaloli da ba su da iyaka a gidan aurenki ki zama mai haƙuri ki kai zuciyarki nesa ki daina zazzafan kishi yaji citta zafi kina sa ido wata mata ba ita kaɗai ba ne gidansu amma ba ta barin mijinta ya sake sai ta sa ido a kansa daidai da abin da ya shafi hakkinsa na aure tsakaninsa da waccan matar sai an sa masa ido sai ta gane shin ya yi alaƙar aure da ita ko bai ba ta hau fushi ban ɗakinsu ɗaya da aka da ta ga an yi wanka da asuba to za ta fara bala'i a ranar saboda baki da mutunci baki san ya kamata ba ita kanta kawai ta sani duk mace mai zazzafan kishi ba wanda ta sani sai kanta kuma mai zazzafan kishi kokari take ta haramta wa miji abinda Allah ma ya halatta masa mace mai zazzafan kishi ba ta so ta ga mijinta yana walwala da dariya da sakin fuska wa kishiyarta sai zazzabi ya kama ta eh ai aure kan a can ake yin sa ba dai a nan ba mu kan ai mun zama bayi sai ka tafi wajen matar taka ba mutunci bane da ita amma ka makale mata wannan miji ake gaya bakar magana wai akan matarsa saboda ta samu miji mai saukin sha'ani ba wanda zai zabge ta da mari ba ki daina yi ba kyau mace mai zazzafan kishi fa komin abincin da take ci wallahi sai ta rame a gida akwai matan da zaki ga yanda kika san kusa suka haɗiya zaki ganta a ƙeƙashe a bushe ba ni'ima fuska ta ƙeƙashe sai haƙwariya da ake ta fitarwa kuma a gidanta akwai abinci kicin ɗinta akwai abinci komai akwai gurin kwanciya mai kyau da na rana da na dare da na safe abinci ba fashi da suturarta amma wallahi haka za ga kamar wato kamar jinya take yi kamar gashi ne a cikinta kishi yanzu baban momi aure za ka yi yanzu baban momi abin da za ka mai kenan to wannan abin haka zai kullace ta te ta zama abin yana cinta a ranta ta ta zuwa gidan iyayenta a ƙiƙashe ubanta yana tambaya baki da lafiya ne ta ce lafiya ta kalau zazzafan kishi ne yake na kurkusarta ku daina ba kyau so muna fatan iyaye mata ku yi rayuwa mai daɗi a gidajenku kuma ku mutunta kanku tunda kika zama mace wani ya aure ki to ki tabbatar ba ke kaɗai ba ce matarsa da haka maganan ma ki zafin kishi ki faɗa ki watsa wa kishiya ruwan zafi bata mata so ba watan wacce fa saboda kishi ruwan zafi ta samu tafashashen ruwa ta samu mijinta yana kwance bai sani ba ta watsa masa a gabansa sai da ta kone shi ya ruga da gudu yana ihu yana sosawa fata tana barewa ta ce na kone gurin gaba ɗaya ma mu ga yadda za a yi saboda ba ta da kirki ku daina yin wannan bai da kyau wallahi dan rashin hankali kuma ta zo ta yi jinyarsa akwai matar da saboda zazzafin kishi ta zuba wa 'ya'yan kishiyar ta shinkafar bera ai kun san shinkafar bera ko maganin bera ta zuba wa 'ya'yan kishiyar ta kashe 'ya'yan saboda kada masu haɗu su ci gado akwai matar da aka kama ta ta ɗaure ɗan miji ba a sani ba wata da watanni a cikin ɗaki a ɗaure saboda kishi akwai matar da kishinta matar da kishinta ta kai ga wallahi hatta ke in ba ki daina buga wayan mu ke ki bar gurin nan in ba za ki bar ba ki tashi fita ya ana miki magana kina ta maimaitawa akwai matar da saboda zazzafan kishinta malama wallahi ƴaƴan matar da matar mijinta da ta mutu ma bata kyale su ba uwarsu fa ta mutu aka auro ta ita fa ta ci albarkacin uwar ne ta ci albarkacin uwar ne amma wallahi sai ta yi kishi da 'ya'yan nan kamar ta halakar da su ku daina ba kyau ke ma za ki mutu aje abin ne kike bar 'ya'yanki ba za ki taba jin daɗi ba in kishi yake ta sa 'ya'yanki a gaba tana miki azaba akwai yaron da ya ce wallahi ba zan taba mantawa da azabar da matar babana ta yi min ba na mutu akwai wacce ta zo tana asibiti za ta mutu tana buƙatar taimako uban ya mutu kuma 'ya'yan kishiyar da su ne masu taimakonta ta gama yi musu azaba Allah ya ɗaga 'ya'yan ya ba su arziki ya ba su rufin asiri sai gashi tana baba baba suka ce hajiya yanzu ne kika san baba baba da kin gama mana azaba matan nan jinya ta zo tana yi a asibiti za ta mutu wani daga cikin 'ya'yan ya ce wallahi ba zan je duba ta ba ya ce wallahi in mutuwa za ta yi sai ta mutu ubana ma ya mutu na haƙura uwata ta mutu ma azabar da ba ta yi min ba aka ce ka taimaka da kuɗin gado da waye ya ce to wannan kam don taimakon musulunci ba don halinta ba ga kuɗi a je a biya kuɗin gado da magani amma ni ne ido biyu da wannan mata sai dai ta mutu ya ce ba bala'in ta zuba min ruwan zafi ta banni da kwanan yunwa ta dake ni ta mun tsirara ta koro ni kofar gida ta hana ni abincin rana ta hada ni da ubana ya daddake ni a banza ta gama duk abin da za ta yi ta zage ni ta zage uwata ma tana kabari ba abin da bata yi mu kuma yanzu a ce kaza kaza kaza kuma hakan ta mutu bai je duba ta ba me ya jawo zazzafan kishi da ita da ita matar ta yi ta azabtar da ɗan miji Allah ya sa kuna ganewa kuma ku samu zaman lafiya yana daga cikin kishi alghairatu biduni sabab kishi ba mai asali ba kishi ba mai sababi ba sa ido akan motsi alharakatu was sakanatu lizauji motsi da zama namiji a sa ido akan miji yana cikin zazzafan kishi sa ido akan tashin faɗi tashin miji abinda nake nufi a nan kishin ku baya bari ku kyale mazajen ku su shakata a sa ido akan wayar miji waya da yawa yau waya ta kashe muku aure da yawa in dai zaki bude wayar da namiji yau mijinki in dai zaki rinka bude wayar sa to ko sai kin ga bakin ciki dan kaɗan ne daga cikin mazajen da zaki duba wayar su baki ga hoton mata ba ko dai a turo masa ko baya so mata haka suke ɗabi'unsu haka suke wallahi akwai abin da ba yanda za ka yi wani attajiri yake gaya mu ya ce malam muna cikin masifa na ce me faru ya ce wayata kullum na buɗe sai na ga hoton bazawara hoton budurwa wata yarinya ta yi salfi da Allah gani son ka nake ƙaunar ka nake ya ce ni kuma ba shi ne a gabana ba na ce ka yi haƙuri fitina ce har malamai ba a basu ba malami mai wa'azi wallahi sai mace ta turo masa hoto yaya aka yi aure kike nema a sama miki manemi a a kai nake so a a a to wannan kin ga ai sai hada malami fada da matansa shi yasa fitintunun sun yi yawa kuma wallahi da yawa daga cikin maza ba wai suna barin hoton mata ne a wayoyinsu ba a haka kawai musamman wannan whatsapp din bini bini sai hoto bini bini sai hoto da haka in za ki faɗa da mijinki don kin ga hoton mata a wayarsa to ki shirya wani irin faɗa za ki da shi ki bincika shi ne ma ko ku turo mai akai a dole wata fa sai kayi bulokin ɗinta kuma ta canja suna kuma ta canja lamba kuma ta biyo ka mayya ga turo maganganu na batsa da rashin mutunci akwai matar da ta kama mijin ana taimai amma alhamdulillah da ta duba duk chatin ɗin matar ce take ta turo masa wacce ce take ta tuno masa kuma abun mamaki hajjia mata aure ce da ta bincika sai ta ga da mijinta amma tana tura wa mijin wani hotonta haka kuke kuna zazzare mu ido kamar gujiya in mace ta samu guri tsiyarta da yawa wallahi ku ta tura hotunanku kuna da aure aure nawa zaki yi kina tura hotunanki ga, ga wani miji akwai masu turawa samari yaro fa matashi da bai taba aure ba kina matar aure tsofai tsofai jagwabe jagwabe da ke wai kina soyayya wai da yaro saurayi ba su anki ba to akwai mazajen da gaskiya sai kun yi musu haƙuri akwai kuma fitinannu in ma miji fitinanne Allah ya jarabe ki da shi bar masa wayarsa kawai ki zauna lafiya amma na gaya miki ni dai a babin shawara matukar za ki rinka buɗe wayar mai gidanki to sai kin ga bakin ciki da bacin rai wata ta buɗe ta gan shi tsirara ya aika wata wata ta buɗe ta ga an turo masa tsiraici wata ta buɗe ta ga yana cacin na batsa miji tsofai-tsofai da 'ya'yansa ta sha uban kuka ta sa shi a gaba ba tambayan da ba ta yi masa ba ya ce me to to me haka abin da zai ce miki kenan da haka ku daina sa ido akan mazajenku akan wayoyi duk kashin da ban gan shi ba wallahi kashi ne je can ya karata ni ba na jin warinsa yanzu a wurin nan in an yi kashi aka lullube shi da kwano aka rufe shi har mu gama zaman mu ba mu san da shi ba amma in aka bude shi fa duk wanda ya zo sai mm kashi saboda an gan shi idan mijinki yana da wani mummunan hali in Allah bai bayyana miki ba shi kenan baki sani ba ba zai sa miki hawan jini da damuwa ba amma kwakwale-kwakwale da bin lambobin miji a waya na ga ya rubuta hdz hadiza kenan na ga ya rubuta m kabir ashe momi kabir yake nufi ku ta ɗaukar lambobi akwai mijin da ya ce wallahi malam mata ta zuwa take ta ɗauki wayata duk wata lambar da ta ga tana shakka sai ta ta kira sai abokani na su ta cewa abu matata ta kira su a wayata a wayar tasu za ta kira in ta ji mace ce ta ɗauka sai ta saving sai ta rike ta sa a wajenta hello da ta ji muryar mace sai ta kashe ta rubuta ta aji yanzu aikin da za ki yi kenan lalle ku kin kama aikin banza kuma yanzu mijinki dan kasuwa ne ba mamaki yana da wayoyin mata da suke kasuwanci mijinki malamin makaranta ne ko lecturer ne a jami'a akwai wani kes din da aka kawo mun mata mai shegen kishi wata yarinya zan tsaban kiyar murid da ita amma kishin ta ya isa mijin yace malam na rasa yanda zan yi da yarinyar nan da nazo ina waya sahan suri sahan suri mutum ya ake faɗa sahan suri haba da Allah wai sai ya kunna saboda datta wannan kun san hands free a kunna a ji loudspeaker yace in dai nazo ina ina waya to tana makale a gefe na wai ta ga yana waya da wasu abu yace malam dalibai na ne nake kula da project din su suna rubutu na digiri ni nake musu makin suna kira na su ji malam yaushe zaka zo office dan me za ta kira ka ba ka zo gida ba dan abu kazanta sai ta rinka kiran ka yace to aikin gwamnati nake yi dole su kira ni su ji zan zo office ko ba zan zo ba ashe zuwa kake ma ku banta da su a office wai ana duba project ana dai duba wani abun ba project ba to sana'a zai bari na ce ke yanzu idan ya daina aikin jami'ar ya zaki ina zaki samu abin da zaki ciki sha ya ce wasu ɗaliban malam ba su yi test ba sai su kira ni su ce suna son alfarma ba su lokaci ya ce malam ni level coordinator ne level coordinator shine kamar uban ɗalibai a makaranta duk matsalolin ɗalibi zai samu level coordinator ɗin shi mata suna zuwa mun maza ma suna zuwa mu ni kuma sana'a ta kenan aikin koyarwa malam ya zan yi da wannan mata nace ka fa mata doka ko ta bi ko kuma ta kama gabanta kun ga ni abin da yake haɗa da ku wani lokacin zafin kishi sai sa ku manta da abin da yake na larura ne na yadda in mijinki yana da fitina ki yi iya ƙoƙarin da zaki ki sa ido a kansa ki gyara shi amma maganan matsewa miji a takure shi sakanatu da harakatunsa a hana shi da yi wa miji hisabi da lissafi kamar fitila mai haskawa sai kin leko da ya yi wanka yau kuma ina za a je yanzu don Allah in ya yi wanka sai kin tambayi inda za shi yanzu ke kin isa kina da wannan hakkin wai sai ya faɗi ina za shi ƙarfe nawa za ka dawo daidai ina za ka je da suwa za ka tafi don ta gane da wani abokin zai tafi akwai matar da aka kama ta mijin yana tafiya zance abokinsa yake ɗauka su tafi wallahi saboda fitinar matar ko malama baya iya wanka ya sa sabon kaya a gidan sai dai ya saci kayansa ya zuba a leda ko wata 'yar jaka haka sai ya fita ya je can ofis ko gidan abokinsa ko abu ya yi wanka ya canja wannan kayan saboda in dai ya yi wanka da yamma nan za ta ce ya tafi zai sha uban waya ta kira in ko ya kashe ce ta faɗa don me aka kashe waya wata rana ashe bai sani ba sai da ta bi shi ya hau motarsa yana tukawa taram-taram ashe ta ɗauko ɗan keke na yana biye da shi ta ga ya yi fakin ya shiga gidan aboki ya ciro ɗan kayansa ya ji ya canja goganki ya yi wankansa ya canja kaya ya fita da aboki ta ce munafikin Allah ashe kai kake raka shi hazzancen da gidan da ya je duk sai da ta gani duk ta ɗauke shi a hoto bai sani ba sai da ya zo dawowa gida ya mai da tsohon kayan ta ce a kayan da ka canjan da su za ka saka sa ido saboda zazzafan kishi ba kyau ba kyau ku daina yi Allah ya ba ku ikon gyarawa da haka idan mace tana son zaman lafiya to ta cire wannan rashin lafiyan a cikin zuciyarta in ba ka ba wallahi mijinki ba zai yadda da ke ba an samu fakudu siƙa bainaki wa bainahu kenan ba aminci tsakaninki da shi kuma daga biyu da abu na biyu za a samu fakudul hubbi wal mawaddati za ki rasa soyayyarki da ƙauna da mijinki yake miki falam yabqa illa al-firaq ba abin da zai saura in man da rabuwa ba to me amfanin rayuwar gidan miji ba aminci bai yadda da ni ba mai gidanki bai yadda da ke ba me amfanin rayuwar sa ido da bibiya daga ƙarshe zai ce kin ga haɗa kayan ki tafi gidan iyayenki ni ba zan iya wannan rayuwa da za a zo a a kafa min kyamara a gida ba dole a banne ne abin da nake so to wannan sababi ne na kashe aure alghairatu shadida tsananin kishi shine abu na goma sha uku ko na goma sha biyar na goma sha uku to na goma sha hudu mace mai mallaka da mamaya almar'atul mutamallika macen da take so dole sai ta mallake miji ma'ana nemar mallakar miji a dole dole ana cewa hiyal mar'atul mutamallika almar'atul lati tuhibbu tamalluku za'id ta mallaki miji oba ta yanda in ta ce zauna nan ba zai tashi ba karfa ka je wallahi ba zai je ba ko abokinsa ya magana sai ce ai hakuri ba zan samu zuwa ba ina da uzuri ashe ita ta hana shi almar'atul mutamallika zan ta buga misali a kanta mai mallaka da mamaya tana iya raba miji da uwarsa wai me kake yawan zuwa wajen hajiyar uwarsa ce fa almar'atul mutamallika ita ce matar da take raba miji da abokanan da ba ta so za ta ce sai wane wane ba ruwanka da shi zai ce to almar'atul mutamallika ita ce matar da sai abin da take so za a yi a gidan duk abin da kika ga an yi to wannan yinta ne almar'atul mutamallika ita ce matar da take koran dangin miji daga gidan miji almar'atul mutamallika mai raba tsakanin miji da 'yan uwansa na jini kuma ta hada shi da 'yan uwanta ita almar'atul mutamallika hiya almar'atul lati tusaituru ala zawjiha ita ce matar da take overpowering mijinta power din siyarin gidan a hannunta yake almar'atul mutamallika ko aure aka zo bayarwa ita za ta bayar wallahi bai isa ya bada bai isa ya bada amsa ba an zo neman auren sa zai ce a bari dai sai na je wajen hajiya idan baki san waye almar'atul mutamallika ba ita ce hajiya qalat in baki san waye hajiya qalat ba sai hajiya ta ce mijin ta ce ita nake magana yau mijin ta ce to wannan ta ce din ita nake nufi da almar'atul mutamallika dan ran da dubunki ya cika kin bar gidan nan kenan dan in uwarsa ta gane kin mallake masa kin mallake mata da in ubansa ya gane kin mallake masa da in ƴan uwansa suka gane kin mallake musu da kin hana shi sakat sai abin da kike so zai yi to su kuma koda ba ta hanyar Allah ba sai sun raba ku koda da bokaye ko da tsafi sai sun kore ki a gidan nan don haka duk soyayyar da zaki ga miji ki bar masa matsayinsa na miji ya rinka ba da umarni kuma ki bar shi ya rinka miki fada kuma ki rinka barin sai bar ra'ayinsa in ba Allah ya saba ba don haka in kika rungumi wannan hali da ɗabi'a to akwai damuwa za ki samu matsala kwarai da gaske kuma wai yau wannan abin shine mata suke so a ce ko gida ko mota ko makullin mota ko kujera hajji almar'atul mutamallika fa duk inda mijinta zai fita bai isa ya fita ba tana makale da shi kuma koda yana da ra'ayin wani abu shi kadai dole sai ta bi shi almar'atul mutamallika ita za a yi ta kaiwa hajji amma bai zai iya kai uwarsa ba wannan ita ce mace mai mamaya mai mallaka hajiya ta ce to wannan attamalluk yana kashe aure duk da miji ya farga ya gaji da da nukurkusar ya gaji da nanakar zai nemi yanci almar'atul mutamallika ita ce matar da ko 'ya'yan gidan suna son wani abu sai dai su bi ta hannunta ba su isa su je wajen ubansu ba za ta ce ya ba ku gaya min ba ku je ku gaya masa ita ce za ta ce a yi almar'atul mutamallika ko miji yana da wata mata fa ita ce za ta faɗi me za a yi wa waccar matar almar'atul mutamallika idan miji ya zo gidanta sai lokacin da ta ga dama za ta sallame shi ta tafi ɗakin kishiyarsa ya naga kina zara ido ko ke ma mutamallikar ce na ga rai ya ɓaci da yawa fuskoki na gansu a turbuɗe a turbuɗe a turmuɗe ba a so ba barin bari haka tunda na ga wannan ba so kuke ba mace a sifa ta goma sha biyar almar'atul mutamarrida wancan almar'atu almutamallika wannan kuma almar'atul mutamarrida mace mai shegen taurin kai at-tamarrud ke kasa da kafiya da ƙin bin umarnin miji kuma da in na riƙe ra'ayina ba a isa a canja ni ba at-tamarrudu fi baiti zawji yuqi'u talaq taurin kai da kafiya a gidan miji yana iya sabbaba sakin aure da mutuwarsa at-tamarrud tsakanin ma'aurata guda biyu ko mijin ya zama mutamarridi ko ita ta zama mutamarrida aure baya daɗi daga cikin sifofin waɗannan mata idan Allah ya jarabi miji da talauci to bai sai ba su umarni ba me yasa saboda talaka ne kuma in ta kafe a ra'ayinta ita ba ba ta juyawa daga cikinsu akwai masu wannan ta tamarradu ala hayati zaujiha tana taurin kai akan rayuwar mijinta kuma ba ta yadda da babu ba la tarda bil faqri wala taqna bil qalili ba ta yadda da talauci miji ya zama bai da shi ita ba ta san wannan ba zai yi yayyayi ba za ta juya baya ba in ta tayi gaba tayi gaba sai dai kai ka hakura ka zo ka ba ta hakuri kuma kaɗan baya wadatar da ita ga shegen buri da bukata mai yawan gaske ga mai da hankali akan al'amura na kuɗi a gida ga adamu sabri ala qillatil wad'il mali ba ta yin haƙuri akan wato financial implication rauni na, na tattalin arziki na gida ita ba ta yadda da wannan ba kuma fa mijin ba za ta bi shi bane saboda bai da shi taurin kanta ya sa ba ta da haƙuri zaman lafiyar mijin hatta yin fi da laha ragabati ha wa talabati ha dole sai miji ya zartan mata bukatun wato bukatunta da kuma abubuwan da take so sai a zauna lafiya ita ce matar da take neman mijinta sai ya mata abin da bai zai iya ba a saurara ta gano atamfa mai tsada a jikin kawarta za ta ɗauko hoton atamfar kawai sai ta miƙa ta ce wannan za a siyo hajiya wallahi ba zan iya sayan wannan ba sai ka saya kuma wallahi sai ya siyo in bai siyo ba to zai gaba rai almar'atul mutamarrida ita ce matar da shimfiɗa miji bai isa ya kira ta ba a lokacin da ya ga dama saboda mace ce mai taurin kai mace ce mai kafiya rabu da shi da Allah kai ni bacci nake ji kar ka sake tashi na nayi bacci kaji zai ce to karfe nawa to zan rinka dawowa almar'atul mutamarrida wata ta kafa mijinta doka ta ce kaga tana nuna shi in ka kuskura dirar da ka zo ka taran nayi bacci kar ka sake kwankwasa mun kofa abincinka yana kicin ka je ka dauka ni ba a tashi na ina bacci wallahi akwai mijin da ya same ni kun ji azumi ne a baki na ko yace malam dirar da na kuskura nayi dare in dai na buƙaci iyalina sai na yi minti sha biyar ashirin ina ƙwanƙwasa mata ƙofa daga ƙarshe labule take yi ɗagowa ta leƙo ta ce ni fa na riga na yi bacci ka tafi kai kwanciyarka ya ce jima na hajiya wala ba ta zo ba wato halinku bai da kyau in ana faɗan halinku bai da daɗi ku yi haƙuri ku yi haƙuri na ga kuna ta fushi yau saboda na yi bayanin mutamallika mutamarrida zan karo wata ma irin wannan abuwa ba abuwa ne masu kyau ba ita almar'atul mutamarrida malamai suna faɗa ita ce matar da kullun jin daɗinta a gidanta shine gabanta jin daɗinta a gidanta shine mai gabanta ba ta kula da mijinta ballantana ta kula da gidanta ba ta yi daga ƙarshe irin wannan hali abin da yake karewa shine ya kare da mutuwar aure to shine abin da ba masu sifata dalili na gaba ko sifar matan da aurensu yake mutuwa da wuri Allah mubaliya Allah mubaliya almar'atul la mubaliya eh Allah mubaliya menene Allah mubaliya wato macen da take kwata-kwata bata damu ba ba ta da damuwa da sha'anin mijinta kwata-kwata ba shine a gabanta ba ki ce rashin damuwa da sha'anin gida da sha'anin miji yana kashe aure almar'atul la mubaliya hiya almar'atul lati la tubali bi zawjiha itlaqa yani laysa laha mubala bi shu'uni zawjiha matar da kwata-kwata ba ta damu da sha'anin mijinta ba ba shi ne a gabanta ba kwata-kwata aure dai an riga an yi shi kawai amma wai ta lura da miji ta damu da sha'anin miji wai ya mata magana wai ta saurare shi a wallahi mala akwai matar da yanzu ga ka gata za ka ce yi kaza ko waiwaya ka ba za ta yi ba lamu baliya kenan sai an jima can ka ce ba na ce ai kaza wata ce ai ban ji ba almar'an la mubaliya ko wanka ba ta yi wa mijinta haka za ta zo ma yadda ka san wata jaka mace ku dama in ba wanka ga datti ba ta da daɗin sha'ani zagagab zagagab rakakab rakakab zani rabi yayi sama rabi ƙasa hijabi gashi nan caka caka rabi da koko a jiki can manja a jiki yayi sifirin saboda ba a goge shi kitso ku kullum sai dai ka ji tana dukan kwarkwata gagagab gagagab gagab saboda suna cizonta aka duk matar da kaga suna zaune da miji kaga tana daga dan kwali tana kat kat kat kat to kadan to kadan matsa gefe la mubaliya ku kabbara kar ku kabbara wallahi sai na faɗa ba so kuke ba na sani ai yawwa da zanta wata fa sai biya domin wuda ba kula kitso a cikinku almar Allah mubaliya ita ce matar da wallahi ko kitso bai dame ta ba wato ina irin matan nan da ba su iya kimda kansu ba uwarta za ta ce ke dai kyam kin zama banza baki kula da miji baki kula da kanki akwai yadda fa sai uwarta ta zo za ta ce tsefe tsefe tsefe sai uwarta ta zo za ta sa ta ta kitso lamu baliya kenan kun gane almutamarrida ko kun gane almutamallika ko kun gane allamu baliya ko almar allamu baliya kicin ɗinta baya ganuwa saboda wato ban sani ba me zan siffanta wannan mata ne ni da shi wato irin matan nan da ba su da kimtsi ba gyara ki je ki tarar da kicin ɗinta ga man gyaɗa can da manja an hada ga kudaje sun fada ga wani tsohon ɗan wake kwanansa bakwai ba abin nan ba ya bushe har ya zama abin nan ga miyar kuka a can ba a gama ba ga can jarmiya ga wane ne ga kanwa ga kuka a haɗe ga magi ga kafi zabuwa tarkace in gaya miki in ta zo yin abinci sai ta kakkawar da kwanuka kafin ta zo ta ɗora abinci tarkace ba kimtsi kicin ɗinta baya ganuwa lamu baliya ce duk mijin da Allah ya jarrabe shi ya auri almar Allah mubaliya ya gamu da aiki almar Allah mubaliya fa in aka tashi wani lokacin miji sai dai shi zai gyara mata gado ma warai kuwa wallahi wai a ce wai ta gyara gadon mijinta a a ko miji zai dawo wai girkinta wai ya tarar ta yi wanka ta gyara jiki haka zai zo ya tarar da ita a zube mm ashe ka dawo ko bari nan watsa ruwa subhanallahi subhanallahi kina ina baki shirya ba sai da ya dawo miji zai zo almar Allah mubaliya ita ce wadda mijin da zai zo ya zauna kafin ta yi wanka sai ya jiran awa biyu awa uku kuma haka za ta taho masa rabi dan kwali a daure a'a ba a daure ba a'a ba kimtsi a gabansa ma za ta zo tana shafa basilin ɗinta ai ba a karɓar miji a haka ai ai miji kafin ya zo ake gyara jiki a gyara gida a yi abinci a gyara ɗaki a sa turare ha a ajiye mai abincinsa komai daidai ki rufe bakinsa bi isa zarge ke ce ba a yi mai kaza ba kin shirya tas sai dai zo ganki fes wai can bangaren me yake faruwa ne kan a can na ga wallahi saura kaɗan a fashe da kuka kuma dama yawanci matan aure ne a gurin nan an tona musu asiri kenan haka za ki haƙuri haka wa'azi yake wallahi ni fata na ku gyara gaskiya ake faɗa in gida bai gyaru ba ina rayuwa babu shi yasa mazan suke muku wulaƙanci su tattozarta ku almar Allah mubaliya ɗan ƙunshi gyara ƙafa da ake yi da tsafta wa miji wallahi bata damu ba wani ya zo ya magana ya ce ya na ganki haka ne kaza ta ce haka nake haka Allah ya yi ni in za a gyara ni a gyara ni umar Allah mubaliya ba makilin ba brush almar Allah mubaliya da wahala kaji tana kanshi sai dai kaji tana dumi tana tashi gumus kenan ina ruwan jaba ta mutu kenan wata ta wata ta kada kai ta ce kai malam mana abun abun yayi yawa mu kyale ta haka ko Allah ba ku iko gyarawa ai wasu maza gaskiya tsakani da Allah suna zaman hakuri dan in kaga wata macen kace yanzu wannan matar wani ne wato wannan mutumin ya kamata a taimaka masa a girmama shi ya yi ƙoƙari wallahi wasu matan rike su sai an yi da gaske a saurara a saurara dattawan a saurara a yi haƙuri a yi haƙuri yau kuma haka karatun ya zo da shi yau da duka ya taho kun gane sifar wannan matar ko to ita dai duk abin da ya shafi kula da jikinta ba ta kulawa kula da ɗakinta ba ta kulawa kula da abincinta ba ta kulawa mar Allah mubaliya fa za ta iya yin abinci ta kawo miji ma ya buɗe ga guda a ciki saboda ba ta da kimtsi eh ita ce kuɗe ko haka take maganan wai a ga wani abu na ni'ima wani alheri abin sha'awa a tattare da ita kawai dai ka auro ta sai dai kai ta hakuri da ita ta ci gaba da kula maka da yayanka ta zama guzuma ba yanda za ka yi to irin wannan duk wanda ya samu ɗan ƙarin haske a rayuwa sai ki ji ya fara neman aure a makota ce a'a azabar ta isa kashe ni za ta yi wannan duk wanda zai zo gidansa ba zai samu kanshi ba ba zai samu kulawa ba ba kulawa abinci ba kulawa a makwanci kitchen babu gyara toilet ba gyara komi ba gyara ai wannan sai dai zaman larura kawai ya ci gaba da rike ta kamar yadda zai rike akuyarsa yana dan bata da ci da sha to wannan shine mijin da yusbihu zawju la yahtammu biha tunda ta zama banwaliya mijin zai wayi gari bai damu da ita ba kuma ita ma laysat muta'atifa ma'ahu ba ta tausasawa tare da shi daga nan gida sai ya fara mashakil matsaloli daga nan an samu matsaloli sai ya ji ta fita a ransa daga nan sai ya fara kaurace mata ya daina zuwa ɗakinta ko ya daina gayyatarta daga nan in ya gaji da nukurkusuwa sai ya sallame ta daman an samu adamu tarabut ba haduwar kai tsakani don haka iyaye na mata don Allah karki zama lamu baliya karki zama me? ban ji ba lamu baliya wace ce lamu baliya irin matan nan da ba ta da kimtsi ba ta damu da komai ba a ni dai ban faɗa ba ba a bakina ba kalan wata ta je ta ce da ita nake da haka yana da kyau ku kula da jamalul baiti ga shawara don karki zama lamu baliya ki kiyaye kula da kyan gidanki tun daga kofar gidanki har cikin ɗakinki duk mace mai kula za ki ga kofar gidanta ana sharewa amma wala almar Allah mubaliya ba za ta iya sa almajiri ya share mata kofar gida makota su ga gidanta yana da kyau ba sauran gidanta baya shigowa datti da kazanta mace mai kimtsi mai lura daidai da hanyar shiga gidanta sai ta gyara shi ke yanzu kin san cewa akwai matan da suna hura turaren wuta ma a cikin ɗakin a cikin gidajensu a tsakar gida wallahi in yamma ce sai ta kunna turare ki ji gidan yana kanshi kawai a zo baki su ji kanshi ba wai dan mamiji ya zo ba da ka kula da kulawa da gida gyara gida tsaftace gida a daina tofa yawu a jikin gini ka an yi miki sabon fenti mak kina ta liƙa wa mutane majina ke kazama ce an yi miki toilet mai kyau na zamani ki rinka wanke shi kina sa kayan kanshi ana fuloshin da kyau ana sa aizal ana sa detol ana kula da shi mijinki ya zo ya ga kicin toilet ɗinki tas a daina barin yana almar Allah mubaliya ita ce za ki ga yana a ɗakin mijinta yana a falonta ko ba san yanan ba ne kam to akwai matan da a ɗakin mijinta saman gadonta ma akwai yana tsintsiya guda za a kwashi lamu baliya kenan da ku kula da gyaran gida kuma ku kula da al'inayatu bil jamali fil jismi wal libasi kyautatawa ki kyautata jikinki a ganki da tsafta don karki zama lamu baliya kayanki da tsafta turarenki akai-akai brush ɗinki da makilin ɗinki da asuwakinki kullum bakinki da asuwaki kina gogewa tas ƙaryar miji ya zo kina masa magana ya ji bakinki yana tashi wasu mata masu dabara har ɗan abin ƙanshi suke siya wani ɗan roma haka da ɗan abin ƙanshi na baki da zaƙi-zaƙi kamar ƙanshin minti-minti da ta ga miji zai dawo zai shigo gida sai ta bude bakin haka fa fa fa ta fefesa idan ya zo magana wai dan in ta zo magana dan ya ji kanshin sai ta zo kusa da shi san da dawowa wai ya ji kanshin yana dukansa ko ba ka bane ba ai ta yi kokari ni ta burge ni ne ai amma wanda bata wanke ba ta gyara fa ai sai dai nesa nesa karki bari haka wata sahabiya ta gaya wa ‘yarta za ta yi aurenta, Umu Sharik sunanta, na karanta muku kisar ta anan shekaru biyu ko uku da suka wuce. Ta ce wa ‘yarta karki yadda miji ya ji wari a jikinki. Miji zai iya ɗora hancinsa a kanki, ya ɗora hancinsa a kafaɗarki, ya sa fuskarki a jikinki, in ba kya wanka zai ji wari yana ɗorawa zai ɗaga. Saboda gumus ya bugo shi ta ce karki bari mijinki ya ji wari a jikinki karki bari mijinki ya ce yana jin yunwa wai a bashi abinci in kina ina baki kama abinci lokacin cin abinci ba karki bari mijinki yana jin bacci kina masa surutu karki rinka tashin mijinki a bacci in bai ce a tashe shi ba karki rinka musu da miji da jayayya da shi ba a yi amma duk almar Allah mubaliya ba ta kula da wannan gabaki daya da kula da jiki duk abin da mace za ta yi ta kula da jikinta to wallahi ta yi inda ba haram ba ne jiya wata a wajen tafsiri ta aiko tambaya da tafsirin maza da daddare ta ce wallahi mijinta sama da shekara ashirin ba kayan kwalliya da ado tana so ta rinka masa kwalliya amma ba hali ta ce amma yana dawowa da 'yan canjinsa a aljihu wata ran ta ce gaskiya ba za ta ɓoye ba tana ɗan zara ta sai ɗan turarenta da hodarta ta yi masa na ce an gaishe ki Allah miki albarka to ai tuwo na maina ne ai duk ba a gidansa ba ne tunda shi bai zai shekara ashirin ba kayan kwalliya ba kayan kulawa da jiki ina ce in an masa wankan shi za a yi wa in ta gyara gashin ba shi zai gani ba in ta saka turaren ba shi zai yi ba ta ce tana ɗan tattaɓawa kaɗan-kaɗan na ce ba laifi ai duk a gida ne ba a dashi ta je ta shiga ba ku kula da wannan sannan a rinka yi wa azinatu lizauji shi fa miji ko haka kawai ana masa ado da kwalliya kuma ina so in baki wani sirri ko baki da so wanda suke da maza take da namiji ba ita kaɗai bane a gidan mijinta ki daina bari wai sai ranar girkin ki zaki rinka wanka ko ranar da zai tafi in za ku yi sallama ki zabga wanka ki bugi hankalinsa kafin ya fita ya ga kin yi kwalliya sai ki ga yana yana waiwayawa saboda me Allah Allah zai yi kwana biyun nan su ya dawo wajen ki na hada fada kowa ba kanta ta sani ba ke za ki bari kishiya ta kwace miki miji? ha ado za ki kuma dirnan da ya ce zai zo ya bugo waya zai zo ya ga yara wallahi yana zuwa sai dai ya ji turare yana dukansa wai ki bari wai saboda ba ranar girkin ki bai da zo ba kimtsi ga datti ga zani iya kirji ga kafa da faso a'a gyara jikinki tas sai dai ya zo ya ga kina kyalkyali to haka ake yakar maza ba sai an je gidan boka ba wannan kaɗai na baki sirri wallahi za ga yana rububi a kanki kuma duk wacce take mai jego duk matar da take da take shayarwa to sai kin kula da jikinki karki bari tumbudin yaro ya bata miki kaya da yayi tumbudi a goge a dan sa abin kanshi a gyara yanzu akwai yaron zage yana yawan tumbudi ya jika miki hijabi da tumbudi mai gida ya zo ga hijabin ki duk tumbudi bai yi ba ba zai ce ai ɗansa bane shi ya jawa kyamaki zai wallahi abinci ma in kin bashi da ya tuno tumbudin nan bai zai ci ba daka dabara ake a nemi maganin tumbudi kuma da yayi a maza a rufe a goge sannan akwai wanda zaki ga suna shayarwa maman da suke shayar da yaron ko yarinyar yana yawan zuba yana bata musu kirjinsu su kakki bari miji ya tarar da ke a wannan yanayin nemi manyan mata su gaya miki yaya ake yi ki gyara tas ki gama sallaman ɗanki kin ba shi mamansa ya sha kin kula da shi ya yi bacci kin lullube shi a gefe sai ki zo gurin miji amma mijin ki rinka gudun ki saboda kina jego wani fa cewa idan Allah in baki wata bakwai hutu kin san saboda me shi a wajensa wata bakwai din nan dan ya dan yi kwari ya dan samu shi ma a kula da shi amma a cikin ku da yawan ku akwai wanda in dai ta kama jego to ba ta miji take ba haka za ta zo da fitsari a jikinta da fitsarin yaro haka za ta zo da tumbudin yaro mai gida ya matso ta kawo masa yaro tasa na gaya muku ana akwai matar da take zuwa shimfidar mijinta sai ta ɗebo masa jariri raɓe-raɓe ta jefa masa shi ya ce ni kan ba na son wannan al'amari ki ajiye shi a gefe ki kula da mijinki wani miji ya ce wa matarsa wai ni kam wai ni ba da haƙƙi ne akan ki sai wannan jaririn ne ya ce ni fa jaririn ne yana shiga haƙƙi na to ai me yasa ya faɗi haka saboda ya ga ya ga an fi kula da jaririn ne a kansa to kina da aiki in kina shayarwa kula da miji wajibi kula da jariri wajibi da haka za ki raba kanki biyu lokacin kulawa da jariri a kula da shi idan miji ya zo kuma a ga ana hidima ga wasu da basu iya renon yaro ba miji ya dawo yana son ya huta ɗanki yana inya inya inya yana ta kuka kuma ki kasa ɗauke shi ki fita da shi daga ɗakin ki bar mai gidan ke huta baki iya ba wata ma in yaron ya yi kuka ya yi kuka sai ta jeho mai gidan ta ce gashi nan ya ce to ya zan da shi yaran zamanin nan ko 'yan ƙananan nan ko ni nan an taɓa bani wani yaro na mai shagen kuka uwar ta riga ta riga ta miƙo min ni dai ina karatu aka miƙo min shi nace to ya zan yi ni ma na karba nari ni da ba ma na kada na kada na gyara nai nai yaron nan kamar wani bankarewa ma yake ta yana wani haka na ce ni ba ubanka ne fa ya ƙi yadda na ce ke zo ki karbi kayanki na miƙa mata na cigaba da karatu na duk da ya kamata in taimaka mata wallahi na yi ƙoƙari amma yaron ya ƙi ya shiru in yaro ya tashi tsiyarsa wallahi manta yake da ubansa na ce za ka tuno da ni sai ka girma in ka zo karban kudin break ai za ka gane ni to mata kuna da aiki ne a gabanku ni tausayinku nake a wannan babin wallahi akwai malama akwai matar da za ta yi awa biyu awa uku tana zagaye a ɗakinta yaro ya ƙi bacci wallahi duk a gidajen muna gani sai ka ji ana duba min shi yayi bacci ka leƙa sai ka ga idan yaro ƙarfe uku ƙaraƙwara an gaya maka yana zazzare ido ƙarfe ukun dare kuma akwai yaran da saboda zamananci in an kashe wuta ya yi kuka in an kunna wuta sai kama wasa shi kuma mai gida yana so a ɗan kashe wuta ya ɗan yi bacci ya huta ya za ka yi sai dai ka tattara ka tafi falo ka je ka kwanta da filo a can yaro ya mallake ɗaki to wannan zan yi muku darasi akan sunan darasin mace mai jego abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuma harshe ina nema Allah ya fi mun barin ɗan dakata a nan saboda yanayi na lokaci Allah ya mana albarka Allah ya sa mu cika da imani ubangiji Allah ya sa aljanna mu koma yau kam ina ba da haƙuri saboda na san abubuwa dai ga sunan sai haƙuri Allah ya rufe asiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh